أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله من أكيد ya sake tara mu a wannan marece na ranar lahadi shida ga watan ramadan a shekara ta 1442 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 18 ga watan hudu a shekara ta 2021 na lissafin miladiyya ci gaba da karatunmu a tafsirin alkur'ani mai girma da muke a farkon suratu an-nisa'i aya ta 11 da 12 kamar da muka ji an karanta ba tare da bata wani lokaci ta wata muqaddima ba yau zamu tashi inda malam Abdurrahman bin Nasir Sa'idi ke cewa thumma qala ta'ala min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn wannan duk abin da aka ambata na rabo da aka fada wani zai samu kaza wani zai samu kaza musamman mun lura da wannan aya ta farko yusikumullah Allah madauki yayi bayani ne akan rabo da yake tare da ta'asibi na iyaye da kuma ‘ya'ya yawa yusikumullahu fi auladikum sai kuma aka yi wali abawaihi in kun kula duk zancen ya tsane kan iyaye wato abawaini su ne na biyu na farkon da aka fara faɗa kuma ‘ya'ya yawa to za mu zo kuma mu ji domin waɗannan an fara da su kamar da malamai suka ambata saboda abin da ya shafi su ne suke da alaƙa ta nasaba alaƙar nasaba kuma ita ce asali a babin rabon gado wanda za su zo nan gaba walakum nisfu ma taraka azwajukum wannan kuma alaƙa ce ta me ta zaujiyya zamu zo mu ita ce aka faɗa a aya ta gaba duk zamu zo mu ji to bayan an faɗi wannan sai Allah ya ce subhanahu wata'ala min ba'di wasiyatin yusi biha aw dai bayan wasiyya da shi mamacin ya yi wasiya da ita audainin ko kuma bashi ai hadhihi alfurubu wal ansiba'u wal mawarithu innama taridu wa tustahaqqu ba'da naz'i ad-duyun allati 'ala al-mayyit lillahi aw lil adamiyyin abin nufi shine waɗannan kaso da aka ambata da rabo da aka faɗi da gado dangi-dangi da aka bayyana sukan zo ne a yi zancensu har su cancanci a raba su a bayar ba da naz'id duyuni bayan an cire ba su suka allaci alal mayyiti wadda suke kan shi mamaci lillahi ba su sukan nan ko na Allah ne kamar zakka ko hajji da makamancinsu idan mutum bai ba kuma yana da dukiyar aulil adamiyyin ko kuma haƙoƙin ɗan adam yawa haƙoƙin ɗan adam abinda ya hau kan mutum domin dama abinda ake nufi da bashi a wannan wuri kamar da zamu zo mu zancen dai shine kullu ma sabata ala zimmati duk wanda ya duk abin da ya tabbata akan wato zimmar mamaci to shi ake nufi da bashi kafin mu je nan malamai sun tattauna akan abin da ya faru nan ko da yake malam ya ambata a ciki bari in bari mun zo wurin sai mai maganar taqdimin wasiya akan bashi sai da aka faɗi wasiya aka ce min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn sannan aka faɗi bashi ba a gabatar da bashi kafin wasiya ba lura da cewa malamai sun yi ijma'i akan cewa idan mutum ya mutu abinda ake fara cirewa bashi ne ba wasiya ba domin idan ba a biya bashi ba to ba a cancanci ko meye ma a bayar ba za mu zo mu zancen da sannan al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi mu'allaqan daga ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci da cewa bashi ake fara fitarwa kafin wasiya don haka kuma duk sahabbai akan haka suke shi yasa malamai suka tattauna akan mecece hikimar gabatar da wasiya akan bashi din a cikin wato siyakin alkur'ani Allah ya fara ambatar wasiya kafin ambaci wato bashi al-imam al-qurtubi ya kawo dalilai wajen biyar wasu malaman suka ƙara wasu sun kai wajen takwas wasu ma goma hikimar da ta sa aka ambaci wasiya kafin a bashi daga ciki wanda zan iya tunawa cewa waɗannan abubuwan biyu an so a bayyana cewa sai an cire su ne sannan a raba gado ba tartibi aka yi nufi ba tunda ko ba tartibi aka yi nufi ba komai aka fara faɗa duk ɗaya ne wannan shine jawabin farko da malam qurtubi ya ambata a tafsirinsa daga ciki kuma shine cewa kasancewar ita wasiya aqallu luzuman wato ta ɓangaren zamanta tilas a fidda ita ita ce ƙasa to don a nuna muhimmancin a fidda ita ɗin shine aka fara da ita in ba haka ba bashi shine sama da ita wajen wajibcin a fitar kamar inda Allah maɗauki ke cewa ne a cikin alkur'ani ma li hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan kaga an gabatar da sagira kafin a faɗi kabira lura da cewa ƙarami ma ba za a bari ba to don muhimmancin ƙaramin a kula da shi a kiyaye a tuba daga laifi kowanne iri ne shi yasa aka fara da ƙaramin to haka nan shi ita ma wasiya an fara ambatanta ne saboda a kula da ita a damu da ita ba don ita ce wajibi ba sannan kuma daga cikin dalilan suka ce a mun lura ita wasiya tabarru'i ne donation ne taimako ne mustahabbi ne kuma haƙƙi ne na masu rauni haƙƙin masu rauni yana buƙatar a tallafa masa a fito da shi fili don a fidda shi a bada shi shi ko bashi haƙƙin mai shi ne ko da ƙarfin hukuma da kotu zai karɓi kayansa don haka in ma ba a gabatar da shi ba ko ba a ambace shi ba dole za a zo a nema makamantan waɗannan dai dalilai malamai sun ambace su hikima hikima kuma dama cikin abin da ya shafi hukuncin Allah idan Allah bai ambace ta ba malamai sukan yi istihadi ya talammasunaha fa innal hakama al hikama idza lam takun mansusatan fal ulama'u yaqulun innaha tutalammas ita hikima ta shari'a in ba a ambace ta nassi kuru-kuru ba cewa Allah bai ce saboda kaza ne aka yi kaza ba to dama iltimasi ne kokari ne a nemo a ce to la'alla mai yiwa Allah ya yi kaza ne don kaza kad yuwaffaq al-insan wa kad la yuwaffaq amma dai zan istihadi ne na malamai su ce la'alla saboda kaza ne wasu ma sun kalli wasu mas'aloli da suka yi da alaka da larabci kamar a ce khiffa ne da siqat wato ambaton wasiya ya fi sauƙi a kan ambaton dain lafazin wasiya ya fi daɗin faɗa sauƙin faɗa kai ba daɗi ba sauƙi kamar har suke ba da misali da rabi'a da mubar annabi sallallahu alaihi a cikin hadisin ya fara ambaton rabi'a sannan ya ambaci mubar tare da cewa mubar ashrafu min rabi'a walakin zikiru rabi'a akhaffu ala lisani waɗannan dai duk maganganu ne da malamai suka mata wasu ba su ce kamar kallon gefen tarihi ka adin wa samud an faɗi adin sannan aka faɗi samud to dai duka wannan maganganu malamai sun ambata ta ƙoƙarin bayanin hikimar da ta sa aka fara gabatar da wasiya kafin wato bashi wasiya mun yi zance a baya ita ce duk umarni da mamaci ya bayar kafin ya mutu in ma na gudanar da dukiya ko kuma gudanar da tasarrufi akan ‘ya'ya an gane yauwa kowanne ana ce masa mai wasiya amma a wannan siyakin na maganar gudanar da dukiya ne domin tunda ai zancen rabon dukiya ake zancen rabon dukiya ko an ce sai an fitar da wasiya kaga ana nufin alwasiyatul maliya ba wasiya ta wilaya akan aitam ake nufi ba to dai yana cikin abin da malam suka ambata ita shi kuma bashi kullu ma sabata fi zimmati sawa'un min huquqillahi aw huquqi al'adami ko haƙƙin Allah ne ko haƙƙin dan adam duka abin da misali mutum idan yayi bakance cewa zai yi abu kaza to sai kuma ya mutu bai yi ba a cire daga dukiyarsa a yi kaga wannan a ɗauka shi ma menene dainullahi haka nan idan kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira idan mutum ya mutu da nazar a kansa haka nan mutumin da ya mutu bai aikin haji ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dainullahi a haqqu kaga ya kira shi daini tunda ya kira shi daini to shine ake bada misali da shi akan wato duyun allati sabatat fi dhimmati min huquqillahi tabaraka wa ta'ala huququl adamiyyin kuma sauran abubuwa ba sai rance kawai ba samanul mabi'i kudin wani abu da ka saya idan baka biya ba sai ka mutu ba ya zama bashi a kanka ba yau don kar wani ya ce dain sai iya loan da aka yi signing aka sa hannu cewa na karɓi rance a'a an maka aiki baka biya ba sai ka mutu ma'ana an yi wa mutum aiki kwadago kuma bai biya ladan ba sai ya rasu kaga wannan menene idan mai kwadagon nan ya zo zai samu magada cewa bawan Allah fa kafin ya rasu na yi masa aiki kuma bai biya ni ba to wannan abin shi ma menene bashi ne yau da haka bashi dai ba ana nufin iya rance na kuɗi ƙarb da mutum zai karɓa ba ana nufin alhuququ thabitatu fi zimmati yawa duk wani haƙƙi da ya tabbata akan zimmar shi mamaci wanda wajibi ne ya biya shi to yana cikin abin da ake nufi da dain anan to yace ai hadhihi alfurudu wal ansiba'u wal mawarithu innama taridu wa tustahaqqu ba'da naz'i ad-duyun allati 'ala al-mayyit lillahi aw lil adamiyyin wa ba'dal wasaya hakanan bayan wasiyoyi allati qad awsa al mayyitu biha ba'da mautihi wanda mai mutuwa zai iya yin wasiya ko ya zama ya riga yayi wasiya da su cewa in ya mutu ayi kaza in ya mutu a dau kuɗi a gina makaranta in ya mutu a biya kuɗin makarantar yan unguwarsu baki ɗaya na wannan shekarar in ya mutu marayun unguwar a tara su a bada kaza daga cikin dukiyarsa in ya mutu a gina a tona rijiya in ya mutu a dasa bishiyoyi kaza da kaza a sayo duk waɗannan dai abun suna cikin babin abin da ake ce ma wasiya in ya mutu misali a ɗauki kaza a baiwa makocinsa in ya mutu gidansa na wuri kaza a baiwa wani ba shi da gida kun ga duk wani ai haƙoƙi ne shi ya ɗora ma kansa ta babin istihbabi dan ya taimaka to dukkan su in an rubuta sai an zo kafin a raba gado sai an cire waɗannan to me ake fara cirewa mun yi magana menene ba su suka yawa ba su suka sawa'un bashin Allah da kamar zakka da kuma ba su sukan dan adam haƙoƙi da suka hau kan shi mamaci sai a fara cire su in aka cire su sannan sai a cire wasiya to a kula malamai suna cewa ita wasiya ana cire ta ne in an cire bashi in mutum ya ba da wasiyar a ba da sulusin dukiyarsa to sulusin nan sulusul baƙi ne ba da ikiraji dai ne yauwa ba sulusi ne na usulin dukiya ba yauwa idan har an samu irin wannan misali idan dukiyar ta zama an rage ta da yawa misali in aka ce bashin da yawa wannan a halin in bashin da yawa ne in ba su suka misali mutum ya mutu sai aka ce bashin da ke kansa shi dai ya bar miliyan goma sha biyu misali sai kuma ya zama basu sukan da ke kansa sun kai miliyan shida kunga ai ya kai rabi ke yauwa to a wannan halin shine malamai suka ce yadda za a yi shine sai a fara cire wannan miliyan shida a miƙawa masu bashi saura miliyan nawa shida miliyan shida na me nisfi ne na dukan dukiya to ya za a yi in ya ce a ba a cire sulusi na dukiyarsa a irin wannan halin da istaghraqa addainu nisfal mali to abinda za a cire sulusin a ciki shine ma baqiya ba adaddain ba dukan dukiya ba kun fahimci wannan sai a ce to yanzu me rage mana miliyan shida ne kuma shine rabin dukiya to wannan rabin sai a ɗauka yanzu shine cikakken dukiya don haka sai a kasa kashi uku sai ya zama an ɗauki sulusi sulusin shine mai miliyan biyu sai ya zama shi za a yi wasiya sauran miliyan hudu sai a raba wa magada an fahimci abin da tattaunawar malamai akan wasiya da falalarta da muhimmancinta taimako ne ga bayan Allah da mabukata kuma sannan yana cikin abin da ake so sannan ka'idar cewa sulusi sharaɗinta biyu ne katta wuce sulusi kuma katta zama an yi wasiya ga wanda zai gado yawwa la wasiyata liwarisi kuma wala juzu an tatajawaza sulusa almal sababin wannan kuma kun sani hadisin sa'ad ibn abi waqqas da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je duba shi kuma yake ce masa a ce ka bar ƴaƴanka agniya khairul laka min an tatrukahum alatan yatakaffafuna an-nas ko yawa ya a ce ka bar ƴaƴanka da dukiya yafi a ce ka bar su suna bara suna roƙo a hannun mutane don haka sai ya ce masa zai ba da kaza ya ce har aka zo kan sulusi shi yasa malamai suke cewa sulusin nan ruksa ce eh ruksa ce me ma'anar ruksa roƙo ya ce har sau uku yana maimaitawa annabi sallallahu alaihi wasallam bashi a ruksa sulusin shi ma a ƙarshe ce fa sulusu sulusu kasir shi yasa aka roto daga wasu daga cikin sahabbai duk da akwai rauni a isnadin kamar sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa shi zai yarda da abin da Allah ya yarda da shi cewa khumusi zai bayar saboda ya fahimci hakanan Abdullahi ibn Abbas yace shi ma da mutane za su ƙara ko su rage kai daga sulusi su ba da rubu'i yace lakana ahsan domin ya fahimci maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Sa'ad ibn Abi Waqqas rukhsa ce ya bashi saboda tsananta roƙon da yayi cewa a ƙara mana a shi so yake a ƙara to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana so in ka tuna fa ƴaƴanka kada ka bada dukiyar da yawa ya zama ƴaƴanka kuma su zauna ba su da shi to wannan dai akwai yin tattaunawa ne to sai ce fal baqi an zalika huwa tarikatu abin da ya rage an zalika daga wannan huwa tarikatu shine abin da za a raba gado allazi yastahiquhu alwarasatu allazi nan tana koma ne kan albaqi ba a tarika ba da a tarika ne allafi zai ce yawwa falbaƙi an zalika huwa mene a tarikatu sai ce allazi karka ce wannan allati ya kamata allazi yana nufin albaƙi huwa allazi ya stahiƙuhu alwarasatu shi ne abinda magada suka cancanta wa ƙaddamar wasiyyata ya gabatar da wasiyya a ambatu ma'a annaha mu'akhkhara tare da cewa ita ce a baya anil daini ma'ana ana jinkirtar da ita sai an gama da biyan bashi sannan a biya wasiya don me lilihtimami bi sha'aniha dan a nuna muhimmancin sha'aninta li kauni ikhrajiha saboda kasancewar fidda ita wato wasiya shaqan alal warasati abu ne mai nauyi akan magada idan an samu zamani da muke ciki yanzu an samu wasu ‘ya'ya na mamaci suna jin nauyin su fidda bashi su biya to ina ga zancen wasiya shi yasa aka faɗi wasiyar don a ga muhimmancinta cewa wasiyar nan fa tana da muhimmanci wani ya bugo min waya kwana biyu ne ko uku ya ji wancan magana da aka yi akan cewa abubuwa sun lalace har yara sun kai ga ba sa biyan bashi na iyayensu in sun mutu yana shi don Allah malwa a nana ta wannan zance ai ta faɗa ai ta faɗa to ai ba wai zancen ba iya na wa'azin ba ne wa'azin an riga an yi shi in ba don halin ma al'umma da juya baya da cewa addini ya yi yawa a zamanin yanzu ba wani abun in ka ambace shi ma da kunya a ce a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har mun kai wannan hali shi yasa wani labarin ba lalle abin alheri ne a faɗe shi wani in ya ji ma a lokacin zai ce a to shi ma bari ya dandana hakan zai yi saboda kaikashewa zuciya ta mana yawa a zamanin yanzu Allah dai sauke Allah shiryar annabi sallallahu alaihi wasallama a da lamarin farko baya sallah akan mamacin da akwai bashi a kansa daga baya dai kafin rasuwarsa aka yi naskin wannan hukunci ana sallah ga mutumin da yake akwai bashi a kansa inda lamarin nan ya ci gaba har ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya zama mana shari'a duk wanda ake bin sa bashi ba za a yi masa sallah ba sai an biya bashinsa ya zami da gawawaki a kan titi gawa za a bari a kan titi ta riɓe saboda mutane wani ba wai 'ya'yan sun ƙi biya ba ba su ma da abin da za su biya ba ba su da shi abin da za a biya ɗin ne babu yanzu wanda zai mutu ana bin sa bashin harkar gidansa miliyan goma sha ‘ya'yansa suna makaranta ‘yan ƙanana da su wani firamare wani sakandare ɗaya ne a jami'a yana ta fama da aluta ballantana a ce ya fito ya samu ma wani aikin da zai yi ina ya samu kuɗin da za a ce za su tattara su biya miliyan goma sha wani abu kaga ba zai yiwu ba to a ce an bar gawar ba za a yi mata sallah ba har sai sun kawo kuɗin nan kaga ba za a sallar kenan ba za a yi ba wannan abu ashe ya nuna rahama ce ga wannan al'umma cewa lamarin ba haka yake ba ƙarshen zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in wannan haka yake ina ga wasiya ta ga wasiya ya ya ba ruwan su ce kai da Allah wace wasiya yanzu an kwashe yanzu misali irin wannan misali da muka bayar a ce an bar miliyan goma sha biyu bashi ya kwashe miliyan shida ‘ya'yan suna kallo miliyan shida ita ma an zo an zaftari biyu a ciki ko suna kallo su ce wannan ɗin ta mai sai a ce ai baba ne ce ai wasiya za a gina wani gida za a taimaka su mu ai mun fi su cancanta haka za su ce to Allah ku gashi umarni ne cewa a cire wannan haƙƙi tun da dai wasiya ce duk nan ta waye tasa ce yana neman lahirarsa da ita ba ta ba ta magada ba ce tukuna farkonta sai ya mutu take zama ta magada tunda ko ya rubuta cewa ai kaza to wajibi a zartar da abin da mallakarsa ce dukiyar nan sai ka ji ‘ya'ya yanzu wai suna cewa wai dukiyarsu dukiyarsu wannan tsohon ya sauri ya tafi ta hau dukiyarsu wai gaya muku ta kuce ba ta ku bace shi yasa wasu bayan Allah da suke ganewa suke kashe dukiyarsu ta hanyoyin alheri tun suna da rai yawa kowa ya je nemi nasa kowa ya nemi nasa tun da dai abin na rashin tausayi ne ku duba ku ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tausayin yaran yake ga wa sa'ad ibn abi waqqas ka tausaya ma ƴaƴanka kar ka bari su yi zaman mabarata to amma yanzu sai ka ga ƴaƴan ne su kun ba sa tausayin iyayen ba su damu da ran kiyama ya zo da bashin miliyan shidan a kansa a rasa inda saboda ba a tafiya lahira da miliyan shida ko kobo ba za ka tafi da shi ba to daga ina za a biya da sallarsa da azuminsa da hajin da ya je sai a ɗauko gaba ɗaya sai a ba waɗannan mutane kuna kallo ba tausayi ba komai sai a zo a ce to shikenan ya an an ɗauki dukiyarsa an rarraba akan waɗanda haƙoƙinsu suke kansa yanzu me ya rage bai gama biya ba sai a ce a ɗauko zunubansu sai a labta masa sai kuma a sa shi a wuta kuna kallo kun cinye ba ku biya masa bashi ba me aka yi a duniya saboda kawai tarkacen duniya mutum ya mahaifinsa mummunan fata irin wannan ai ba abin alheri bane Allah ne ya kyauta to mu je ina ne sai ke cewa fal baqi an zalika huwa at-tarika alladhi yastahiquhu al-warasa wa qaddama al-wasiyata ma'a annaha mu'akhkharatun 'an ad-dayn للاهتمام بشأنها لكون إخراجها شاقا على الورثة saboda fidda wasiya a bada ita yana da nauyi yana da tsanani ga su magada wa illa idan ba haka ba kuwa fadduyunu muqaddamatun alaiha ma'ana ba dan wannan sha'anin ba na muhimmancin wasiya a nuna tana da daraja da kima a bada ita ba dan haka ba abin da yake babba malamai suka yi ijma'i akan wajibcin a fara gabatar da fidda shi shine bashi wa takunu min ra'sil mali ita shi kai bashi su ba su suka ana cire su ne daga ra'asul mali me ma'anar ra'asul mali tsantsar asalin dukiya yau daga asalin dukiya ake cire su ba wani ba sai an cire wani abu ba wa ammal wasiyatu ita ko wasiya fa innaha tasihhu min ath-thuluthi fa aqalla lil ajnabi alladhi huwa ghayru warith ita ta inganta ne daga sulusi ko ƙasa kar ya zama sama sulusi ko ƙasa in an ce sulusi me ƙasansa su rubu'i ko su humusi ko su sudusi subu'i fumuni tusu'i ko duka ushiri duk waɗannan abubuwan ƙasan sulusi suke ba su kai sulusi ba yau karka ji girman kalma kamar da na ambata tun da dai a ƙasan lissafi ne to su ne ƙasa don haka mutum ya ba da ƙasan sulusi wannan shine wasiya kuma ana bada ita ne lil ajnabi alladhi huwa ghairu warithin ga wanda yake bako ba dangi ba baya cikin magada yawa bai cancanci ya gado ba shine ajnabi wanda yake bako ne a ji- ba a cikin nasaba ba dan nas- ba dan ba ku da dangantaka da shi ta jini wanda za ta sa yayi gado wa amma ghairu zalika amma abin da ba wannan ba fala yunaffadhu ko fala yunfadhu illa bi ijazati alwarasati amma duk abin da ba wannan ba ba bashi bane ba wasiya bace to ba a zartarwa sai da me sai da izinin su magada Eh, sai da izinin magada ya yi fata ya ce da ya so da ya yi kaza sai wani ya zo ya ce aiko an ji ya ce da ya so da ya yi kaza ce a tun da ba wasiya ba ce kaza kuma malamai sun yi magana hatta wasiya din yan uwa mu fahimta tun da Allah maɗauki ya ce min ba'di wasiyati ya yi itilaki sannan kuma da ya yi itilakin ba a ƙayyade nawa ba sai a hadisi aka ƙayyade sulusi zuwa ƙasa ko ba zuwa sama ba to sannan kuma da aka ce yusi biha malamai sun ce nan ma kalmar yusi biha tana nuna cewa sai ya tabbata cewa shi yayi wasiyar an gane ya tabbata shi mai dukiyar nan mamacin nan shi yayi wasiyar da kansa kuma yayi wasiyar nan fi halatin a wani hali da kana sahihan mu'afa wa'iyan ya zama lafiyayye yake kalau da shi kuma hankalinsa na tare da shi kar a zartar da wasiyar da bata tabbata cewa shi ya rubuta ta ba sai an tabbata idan mai aiki ne da signaturesa sai an gani ya sa hannu cewa shi wane dan wane ya ba da umarni bayan ya rasu ai kaza to abin da ke tabbatar da rubutu in takarda ce to a gani cewa shi yayi a ga signatarsa tabbatacciya ba kawai suna ba in stamp yake amfani da shi in si ne in ma menene a gan shi in kuma thumbprint ne shi ma sa hannu na binnan yatsu a gani cewa i nasa ne sai an tabbatar da wannan domin kada kawai wani ya kawo takarda ya ce a na tsinta ne a cikin kayansa ya ba da wasiyar cewa ya kaza in rubutu ne kawai ba cewa ya tabbatar ga babu abin da ke tabbatar da cewa nasa ne kila ma ba rubutun hannunsa bane to wannan ba za a zartar da shi an fahimci wannan yawa kuma a tabbatar da cewa ya- lafiyayye yake a lokacin sannan kuma hankalinsa na tare da shi kuma sannan babu ikrahi eh in akwai shubuha cewa tilasta masa aka ya rubuta ko an tsaya da bindiga a kansa rubuta cewa miliyan ɗari na wane ne misali ya kuma rubuta aka sa shi yasa sai aka samu labarin cewa kaza aka yi to sai a shari'a a je a yi bincike a tabbatar da cewa i ikrahi aka yi yayi ne under duress don aka tabbatar da wannan to shikenan wasiya bata tabbata ba don haka dai tunda an ce yusi biha duk a cikin karkashin wannan malamai suka hango wannan zancen ma'ana labudda an yathbuta annahu huwa alladhi ausa wa an yakuna mu'afan sahihan wa'iyan to sai shi wa illa fadduyu mun gama wannan ko sai shi qala ta'ala Allah madaukaki kuma ya ce aba'ukum wa abna'ukum da iyayenku da ƴaƴanku mun tattauna akan ah, mawqi'in wannan ah, irabi wasu malamai su ce mubtada ne khabar dinsa shine humul ladina ko humul maqsumu alaihim al'amwal aba'ukum wa abna'ukum iyayenku da ‘ya'yan nan naku su ne waɗanda za a raba wannan dukiya wasu kuma suka ce a ha'ula'i aba'ukum wa abna'ukum wannan haƙoƙi da aka ambata ku lura da su domin kuwa waɗannan wanda suke da alaƙa da wannan iyayenku ne da ‘ya'yanku kowanne aka ɗauka ya yi ko ya zama kabar ɗin ko mubtada wannan da duk maganar larabci ne to amma jumlar kuma la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a a cikin su ba ku san wane ne yafi kusa da ya amfane ku ba a cikin su iyayen ne ko ku ƴaƴan kamar da muka bayani wancan karo sai ce falaw rudda taqdirul irsi idan da an maida sanya gwargwadon gado ila uqulikum zuwa ga hankulanku a ce ku ne za ku auna da hankali wane ne ya fi cancanta a bashi kaza wane ne ya fi cancanta a bashi kaza wa ikhtiyarikum kuma zaɓin ku ku aka bai wa zaɓi la hasala min ad-darari mallahu bihi alim da cutar da za ta auku Allah ne kadai ya santa ko yanzu ka dauka ba a raba gadon nan ba sai aka bari kawai shikenan idan kamar yanzu yadda waɗanda ba musulmi ba suke ka same su cewa su wannan ka'ida ta raban gado ba su da ita kawai abin da suke shine will wasiya mutum ya rubuta cewa in ya mutu a kasa dukiyarsa kaza ko nawa ya faɗa zai iya cewa ma duka dukkan dukiyarsa a baiwa ne wani ya baiwa kare yi pet ɗinsa wani ya baiwa mage wani maciji ma an ce ya baiwa maciji wani kuma ya baiwa farkarsa ga 'ya'ya ga mata duk babu mistress mai hankali shine zai ce a baiwa wata jami'a a cikinsu amma ba su damu da su ɗauki waɗannan irin haƙoƙi su baiwa 'ya'yansu ba Allah kyauta kai wallahi musulunci da daɗi yake musulunci da daɗi alhamdulillah ala ni'matil islam to a musuluncin idan da bari aka yi sai baban ya mutu ko dai mamacin ya mutu ko waye sannan za a zo a yi shawara ai kowa ne yana cikin hali kaza da Allah to a bashi kaza wancan ma tana cikin buƙatar taimako a bata kaza to da faɗa za a yi ko ba haka bane yau saboda kowa zai kawo haƙƙinsa ne za a samu son zuciya a samu corruption a samu duk abin da ake nema na darar to za a same shi Allah ne kaɗai ya san me za a yi za a yi tashin hankali za a yi kashe-kashe fitintunu iri-iri za a yi amma sai Allah ya raba kayansa wani za a ba shi kaza wancan za a ba ta kaza to to shine abin da ke la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa baka san kai wane ne zaka amfana da shi ba wani ma ba kwa shiri da shi yanzu idan da an dora raban ya zama yana da alaka da gwargwadon shirin ku sai a ce a wani kwa an san ba sa shiri da wani dan haka ba za a ba shi komai ba inda haka ne da an cuci mutane wani ba kwa shirin amma kuma la'alla dukiyarsa ita ce sababin kai ma kai dukiya saboda me jinin ya tabbatar da zaka gaje shi ya riga ka mutuwa kuma ka amfana da shi gashi baka san sa a lokacin da yake da rai ba kwa shiri haka ne ko ba ka don haka Allah shi ya san wane ne zai amfane ka a cikin iyaye ko a cikin yaya linaqsil uquli dan me aka faɗi wannan cewa hankula idan da su aka bar wasu zabi wa zai samu kaza wa zai samu kaza da an samu barna yace saboda hankula suna da tawaya wa adamu ma'rifatiha kuma ba su da ilimi bima huwa laiqu al-ahsan ilimin abin da shi ya dace kuma shi yafi kyau ba su sani ba fi kulli zamanin wa makan ba su san haka ba a kowane zamani da kowane bigire kowane wuri yanzu ai shi yasa muke magana rashin kunya ce ga shari'a wani mutum ko wata mace ta zo ta ce ko ya zo ya ce shari'ar rabon gado a musulunci ba a adalci ba saboda an fifita namiji a kan mace ƙungiyoyin nan da suke cewa a zo a kare haƙƙin mata da mai duk zancen su kenan saboda su dama so suke shari'ar musuluncin nan a canza ta al'umma su daina musulunci a daina aure kowa ya zaɓi wanda ya ga dama ya zauna da ita haka an haihu kawai ka ɗauki ɗan in kana so ku zauna yadda kuke so kamar karnuka da awaki kuma duk abin da kuka ga dama ku yi dokar ƙasa da kuke zaune ta ba ku kariya mutum ya ce ba zai aure ba mutum ya ce mace zai aura in ya ga dama ya ce namiji zai aura mace ta ce mace za ta aura namiji ya ce namiji zai aura duk wannan kuma a ce an bar ɗan adam haka to su masu wannan maganar yanci yanci kaza abin da suke so al'ummar duniya baki ɗaya ta koma kansa kenan a yaƙi addinai gaba ɗaya kun ga aka yaƙi addinai ba family system duk wani abu da ake tabbatar da wata alaƙa ta zancen tarbiyya domin in ba family system yaushe za ka zaunar da ɗakai masa tarbiyya zai ce ba kai da tije na ruwana da kai ne ka rabu da ni ya kama hanyarsa da haka yaro ya tashi baya ganin girman kowa a duniya sai abin da kwakwalwarsa ta nuna masa wannan fa ita ce manufar duk waɗannan hanyoyi da kuke gani to mutum ya zo ya faɗi wannan bayan kuwa wanda ya halicci ɗan adam wanda ya halicci zamanin baya da zamanin da yake ciki da zamanin da zai zo nan gaba shine ya fi da waɗannan dokoki ya san a kowane zamani wannan abin da aka yi shine daidai a shari'ar ɗan adam baki ɗaya ba iya shari'ar musulunci ba a duk abin da aka sani na shari'ar ko karka kira ta ma shari'a tsarin rayuwa na ɗan adam tun farkonsa namiji shi ke zuwa ya yi aiki ya nemo ya kawo saboda ɗabi'ar jikin yadda Allah ya masa nasa da ɗabi'ar jiki yadda Allah ya wa mace ita ta zauna ne a kawo shi yasa duk al'umma da kaga sun juya wannan sun akkasa wannan fitrar suke shan wahala namiji ya zauna a gida ba shi da aiki sai shan burkutu ya sha giya sai more mata ita za ta je gona ta yi aiki ta sha wahala ta ɗauko ruwa ta yi noma ta yi sussuka ta yi duk abin da za ta yi ta dafa abinci kuma ta kawo har surar jikinta sai ya juye ya koma ba mace bace wadda za a ji daɗi da ita hannu ya cika da kanta mozul sun murmurɗe ba zancen cewa namiji ya ji daɗin wannan jikin kaga an yi mai an juya fitira ta canza gaba ɗaya haka duk shari'ar da ba ta Allah ba ta kauce wa ta Allah sai an canza gaba ɗaya rayuwar ba za ta yi mutum daɗi ba haka ba magana ce ta cewa wai a yi lissafi a ga wane ne ya fi samu don haka shi aka fifita wanda kuma ya samu ƙasa shi aka zalunta ba ta wannan gefen ake kallon abu ba ana ɗora rabo da rabo ne gwargwadon responsibility na wanda mahalicci ne ya tsara su ba wani mai sanin zamanin yanzu kuma bai san jiya ba bai san gobe ba ko ba haka ba duk 'yan zamanin yanzu da suke wannan surutu ba su san zamanin da lokacin da matan ma ba su da kima ba musulunci ne samun musu waɗannan abin da kima da daraja sannan kuma ba su san nan gaba wace irin rayuwa za a koma ba wannan yancin na mata da ake nema Allah ya kiyaye in nan gaba ya kai mutane ga matan ne kuma suke ganawa mutane azaba sai kuma su zo a kafa ƙungiyar neman yancin maza kaga saboda me babu ilimi babu hikima shi ko al-alimul hakimu ya tsara abinsa zai dace da kowanne zamani Allah ya samu dace to sai shi wa an lahum ko yace fala yadruna ayyal auladi awil walidaini su mutane ba su san a cikin ‘ya'ya ko iyaye wanne ne an lahum ya fi musu amfani ba ko zai fi musu amfani nan gaba wa aqrabu kuma wanne ne ya fi musu kusanci li husuli maqasidihim wajen samar da manufarsu addiniya wa duniyawiyya ta addini da ta duniya baka sani ba yanzu a cikin ƴaƴa Allah zai hore maka ƴaƴa da yawa wani kana ganin sa mai tarbiya ko kuma kaga uban yana son wani a cikin su kuma baya son wani la'alla wanda ba a so din nan shi zai zo ya zama mai kima mai darajar ran kiyama ma la'alla shi zai ceci uban ana yin haka ko ba a yi zai yi wani kuma a cikin ‘ya'yanka sai ka ga an fi uba ya fifita shi ko makamancin waɗannan abubuwan sai ya zama ba shi ne mai masa amfani ba shi zai gana masa azaba a duniya kuma la'alla rashin tarbiyyarsa shi zai zama masa sababin ya shiga wuta ma Allah tsare mu don haka haka Allah ya yi ɗan adam aikin da aka ɗora tsakaninka da shi shine in Allah ya hora ya hore maka ɗa a matsayin ɗa to ka tarbiyyantar da shi in ka tarbiyyantar da shi kayi wajibinka amfani kuma na duniya ko na lahira Allah ne ya fi kowa sanin wanne ne zai amfane ka a cikin ‘ya'yanka ko a cikin iyaye da ka zauna da su ko wanda suka riga ka Allah ce faridatan min Allah wannan rabo ne daga Allah inna Allah kana aliman hakima lalle Allah masani ne kana nan tun fil azal wa lam yazal lam yazal wa la yazalu ma'ana lam yazal bai gushe ba Allah tintini alim ne kuma har zuwa yanzu ma alim ne kuma har nan gaba alim ne alim kuma shine mai zurfin ilimi wanda ya san komai da komai yana da bambanci da alimun yawa alimun galibi yakan zo da maf'ulun bihi alimun kuma sifa ce sabita مستقرة عالم الغيب والشهادة هذا أني إضافة ليزود عالم sai aka ce shine masanin gaibi da boye amma aka ce alim ai alimun bi kulli shay sifa ce lazima ga zatin Allah cewa shi masani ne iliminsa kuma yana da alaka da duk abin da yake ma'alum ba abin da bai sani ba duk abin da ake saninsa Allah ya san shi to Allah kuma hakimi ne mai hikima ne shi hikima nan ana nufin gwani ne duk abin da ya yi ba a cin gyaransa ya fi kowa sanin daidai hukuncinsa shine adalci in ya ce nan za a ɗora abu to nan ne daidai in ka canza masa wuri wahala za ka sha kuma za ka wahalar da wanda abin yake da alaƙa da shi an fahimci wannan za ka sha wahala kuma za ka wahalar da duk wanda abin ke alaƙa da shi in Allah ya ce abu kaza shine daidai sai ka ce ba shine daidai ba ka dora ma kanka matsaloli tsakaninka da shi azaba da zaka sha ka kare tashi sannan kuma duk wanda ya yarda da wannan zancen naka shi ma zai bi ka a wajen wannan sannan kuma in doka ce ka dora mutane akan hanyar da ba za ta bulle musu ba to sai Allah ya ce ai malami yake cewa ai faradaha Allah Allah ne ya farlanta su alladhi qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah shine wanda ya kewaye da kowane abu da iliminsa wa ahkama ma shara'ahu kuma ya kyautata shine ahkama yawa ya kyautata ya kai matukar kyau na duk abin da ya shar'anta duk shari'ar Allah to ita ce mafi kyau babu wani zamani da za a yi da wani zai yi kwakwallo duk kwakwalwarsa duk intelligence dinsa duk wato zarangwana da Allah ya hore masa da karatu da ilimi da wayewa da exposure da karance-karancen littattafai da ilmomin zamanin baya da na yanzu da na nan gaba duk abin da zai sani ba zai ci gyaran Allah a shari'arsa ba duk wanda ya ce ta Allah ba daidai ba ce to shine ba daidai ba wajen hankalinsa wajen iliminsa ya ce wa ƙaddara ma ƙaddarahu kuma Allah shine wanda ya ƙaddara abin da ya ƙaddara takdiran wato na abin da ya shafi ilimin kaddara shi ya kaddara shi kuma sannan duk abin da aka sanya wa gwargwado shi ma yawwa duk abin da Allah sanya wa gwargwado haka kamar abin tun da wannan ma shine yafi sai duk abin da aka sanya masa gwargwado kamar rabon gado yawwa gwargwadon rabon wane shine kaza gwargwadon rabon wane shine kaza to wannan gwargwadon da aka sa shine ahsanu taqdir mafi kyawun kaddara wato taqdiri da aka sanya na abu لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال باب hankula duk hankali wanda ake cewa hankali duk wasu hankula da za su taru wuri guda ba za su iya kawo shawara na irin hukunce-hukuncen Allah ba waɗanda suka dace da kowane zamani suka dace da kowanne guri gari unguwa ƙasa sashe wa hali da kuma hali duk irin yanayin da ake ciki to babu wanda zai sa abin da ya fi na Allah dacewa da wannan abu saboda me ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir yanzu a ce wanda ya halitta kuma bai san halittar ba yanzu dan Allah akwai wani wanda zai iya sa dokoki da za a yi fasin ɗinsu a majalisai da suka shafi kiyashi-kiyashi da suke cikin ramukan garinsu su bi ta wannan guri kar su bi ta wannan guri ai ba za a iya ba to akwai regulation cikin yadda suke tafiya ko ba regulation waye ya tsara to dan mai dan adam wai dan yayi wani karatu ya wani ilimi zai zo ya ce shi na Allah bai masa ba za a zo a canza dokokin Allah ba su dace da wannan zamanin ba yaya muna cikin 21st century za ku kuna damun mu da dokoki da suke da can na zamanin baya haka zaka ji wani na faɗi saboda tsabar rashin sanin me Allah Allah shine masani wanda ya samar da kai bayan da babu kai kuma baka isa ka ce ba shine yayi ka ba wai mahaukatan an tambaye su wanda ba su yadda da Allah nan waye halitta ce babar sa ce to ita babar ta sa waye halitta ta babar ta babar sa babar ta babar ta babar ta ai ta tafiya har ina har babar farko wace ce su ba su yadda su ce za su ko daga biri ta taso ko daga menene ta taso natural selection daga ruwa ya ambulo ya fito da wani abu sai kasar ta dace shikenan sai aka dauki wani abu na rashin hankali wanda abubuwan ba su kai ba su kai ko a sciences din ba su kai matakin a tsaya a dube su dubi na masu hankali ba ballantana a ce har a ga wai har a kwatanta su da maganar Allah maganar Allah ba maganar wasa ba ce Allah kyauta wannan dai ba shine mahallin zancen mu ba to mun gama da wannan aya ta farko yau yusikumullah thumma qala ta'ala sannan Allah madauke ce walakum ayyuhal azwaju to ya ku mazaje masu aure walakum kuna da mana tastahiquna kun cancanci nisfu ma taraka azwajukum rabin abinda matanku suka bari nan azwaj azwajukum din yana nufin me mata tunda an ce lakum lakum ana zancen maza ne su mazan suna da rabin abinda azwajuhum suka bari su yake anan azwajuhum ana nufin matansu yawwa ba a sai an ce zaujatukum ba ko yawwa tunda dama lafazin zauj yutlaqu ala dhakari wal unsa ko kamar da kuka sani da ka'idar larabci yawwa to kuma tunda siyakin ya bambance dama baka bukatar kije domirin da ke komawa kan kowanne ya bambance maka wanne ne wannan wanne ne wannan ya ku maza da matayenku suka mutu suka bar ku kuna da nisfu ma taraka azwajukum rabin abinda wannan matayen naku suka mutu suka bari in lam yakun lahunna walad in har ya zama ba su da abin haihuwa ma'ana ba su haihu ba haihu wannan ɗa namiji ko ɗa mace taka kai mijin ko kwanta wani mijin an gane yawwa in dai akwai ɗa ko na wani mijin baya ne agola aka zo da shi gidanka sai ta mutu matar a gidanka to wancan dai ɗa ne da ya cancanci ya sa ya zama in akwai shi to ba za ka samu nisfi ba an gane yawwa na'am haka ne ko yawa kuna da nisfi in ba su da yaya ashe kenan in akwai wannan yayan ko da ba ku kuka haife su ba to ba zancen ku samu nisfi an gane yawa fa in kana lahunna waladu in ko suna da da ko ya ko abun haihuwa dai far'un warithun nan kuma malamai suna cewa ba iya maganar ɗana na tsatso ba da ɗa na tsatso da kuma ɗan ɗa an gane da ya ta tsatso da ‘yar ɗa duk suna ciki an fahimta? yawwa falakumin rubu'u to idan suna da ɗa ko ‘ya ma'ana da inda sun haihu kuma akwai abin haihuwar yana da rai falakumin rubu'u to kuna da rubu'i nisufi kun san shi a raba dukiya gida biyu a ba miji rabi in ba ɗa kenan ba jika in kuma akwai ɗa to akwai nawa za a bashi rubu'i rubu'i shine a kasa dukiya hudu a bashi zai kuma nisfu nisfi kenan yawa nisfin nisfi mimma taraktum ha yau falakum rubu'u mimma tarakna daga cikin abin da suka bari kun gani tarakna to wannan zamirin na nunin ya fitar da cewa azwajukum din can ana nufin matan ku ko yawa dama an ba marar fahimta ba wanda zai kawo wata fahimta ba wannan ba Allah ce min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn bayan duk wata wasiya da suka yi da suka bada wasiyata ashe mata ma suna wasici wannan a musulunci kenan saboda musulunci ya tabbatar wa mata mallaka yawa mace tana mallaka ba wai sai da sharadin izinin mijinta ba mace tana gado na iyayenta mace tana kasuwanci mace tana sai da gidanta na gado mace tana iya sai da gwalagwalanta mace tana sai da akuyarta tana sai da tinkiyarta dukiyarta ce to tana iya rubuta wasiya cewa in ta mutu a baiwa wane kaza a baiwa mai jan baki wani abu ko a baiwa ladanin masallaci wani abu misali duk za ta iya yin wannan to kuma ba dama mijin ya ce a'a wasiya ce ya halatta ai haka wannan yana nuna maka yancin da mace take da shi da darajar da take da shi a musulunci yawa to sai sai min ba'di wasiyatin yusina ay hunna su za su yi wasiyar biha au dainin ko kuma bashi idan an cire ma'ana idan suna ana bin su bashi shi ma kafin a zo a yi rabon gado sai a cire mun yi magana kuma akan wanne ake fara cirewa bashi yawwa walahunna rubu'u su ma matanku nan matar ko ɗaya ce ko biyu ce ko uku ce kafin mu zo nan can na baya matan ku da in sun mutu za ku gaje su ko da a lokaci guda kana da mata hudu Allah kiyaye duk suka rasu to kowace za ka gaje ta ba ɗaya kawai za a zaɓo a ce ka gaje ta ba dukkaninsu Allah tsare Allah kiyaye yau haka mutum matarsa ɗaya ce to zai gaje ta to nan kuma in miji ne ya mutu ya bar mata to yauwa zancen da yake son faɗa shi ne abinda zai gada shi in macen da ta mutu tasa ba ɗaya ba ce wannan ƙa'idar da ita ce nisufin nan akan kowace mata da za a ce tare suka mutu su hudu ne matanka Allah kiyaye dai to gaba ɗaya kowace dukiyar da take da ita mijin yana da nisfi amma in miji ne ya mutu shi kuma tunda ai mijin nasu ne duka su ma dukkansu nasa ne shi kaɗai kun fahimci abin don haka ashe kenan in shi ya mutu to su kuma dukkaninsu za su tattaru ne a rubu'i ba za a ce kowace a bata rubu'i ba in kowace aka bata rubu'i shi kenan kuma dukiya dai ta kare in su hudu ne yanzu in su hudu ne mutum ya mutu aka ce kowace rubu'i a shi kenan sun cinye dukiya to ba haka ake ana nufin dukkaninsu za su tattara a rubu'i din nan in ba ɗa ko jika gashi yace mimma taraktum na daga abin da kuka bari illam yakul lakum waladu in ba ku da far'i waris abin haihuwa namiji ko mace a guda ɗaya ko muta'addid fa in kana lakum waladu in ku kuna da ƴaƴa ko ɗa falahunna thumunu to su suna da thumuni kun gani sai aka hada su guri guda falahunna as-thumunu ba sai fa likulli wahidatin minhunna thumunu ba yawwa falahunna as-thumunu dukkaninsu suna da thumuni shi ne bahaushe ke cewa tumuni ko? mai manan sumuni a sumunu shi ne ɗaya bisa takwas a ƙasa shi ne nisfin nisfin nisfin yawwa to shi ne abin da samu min ma taraktum na abin da kuka bari min ba da wasiyyatin bayan wata wasiya to su na biya da za ku yi wasiya da ita ko kuka yi wasiya da ita au dainin ko wani bashi da yake kanku in an cire shi an cire wasiya yace wa yadkhulu fi musamma alwalad mu ga manan gurin sai mu tsaya wa yadkhulu fi musamma alwalad almashrut wujuduhu aw adamuhu walad sulbi wanda zai shiga cikin sunan lafazin wanda ya cancanci a kira shi alwalad wannan waladin da aka sharɗanta samuwarsa ko rashinsa zai haifar da abin da aka ambata to me zai shiga waladu sulbi na farko ɗa na tsatsu in an ce sulbi wanda ka haifa naka yawwa ɗan tsatsu au waladu libni ko kuma ɗan ɗa yawwa jika kenan namiji ko mace yau shi sai ce azzakar wal unsa namiji ko mace wancan walad naka na tsatso mace ne ko namiji haka nan waladu libni ɗan ko ƴar ɗa an gane yawwa na ɗa ba na ɗaya ba to duk su za su shiga ciki alwahid wal muta'addid ko ɗaya ne ko kuma suna da yawa in an ce suna da yawa ma'ana sama da ɗaya allazi min az-zawji dan nan ko namijin ne ko na matar ne aw min gairihi ko ba na ta bane ko ba nasa bane an fahimci abin kun gane kamar yadda muka bani misali ɗan in mace ta mutu tana da ɗa amma ba na wannan mijin ba to wannan ɗan zai cire wannan mijin wato mijin babarsa an gane zai cire shi daga me daga samun nisfi ya dawo rubu'i to in mijin ne ya mutu shi kuma sai ya bar ƴaƴa a cikin ƴaƴan akwai na wannan matar akwai na ba wannan matar ba shi ma wannan ba damuwa dukkaninsu sun cancanci cire mata daga samun rubu'i ta dawo samun sumuni kun fahimci wannan shine zancen da ake to sai ce wa ya anhu waladul banati ijma'an duk ƴaƴan ƴaƴa mata sun fita waladu ƴaƴa maza ko mata in dai na ƴa mace ne to duk sun fita mana ƴarka mace da ta haihu a wani gidan yawwa to ba za su gaji ba za su gaje ka ba saboda can gidansu za ta je ta gado amma ita tana da gadonka a matsayinka na babanta an gane amma su ba za su taso daga gidan babansu su zo su gado a gidan nan gidan ba ai kun gane wannan zaka in ana zancen ƴaƴa ko jikoki to ba su yau duk wanda yudli ila almayyiti biwasitati unsa to baya ta'siri an gane to ina ga tsaya nan lokaci ya riga ya tafi sai mu tashi inda ce summa qala ta'ala wa in kana rajulun yurasu kalalatan an dan fara sauri ko to insha Allah Allah ta mu dace Allah kara mana ilimi barakallahu